صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم بسنة إلى يوم الدين اللهم أهدنا السلام من الأخطاء يو أن يكام رانا تبيو sha biyar ga watan jimadin ula zai da 29 ga watan sha biyu miladiyar 2020 domin ci gaba da daura hadisiya da muke yi jiya cin izinin allah ta'ala mun karanta hadisai guda 40 a yau da izinin allah ta'ala za mu tashi hadisi na 41 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والأربعون عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري
wannan hadisi an samu shi daga malik dan huwairis allah ya kara masa yadda kitan maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar inda kuka ina yi wata rana maza allah ya zo ya yi sallah akan mumbari da ya gama sallah sai ya ji ya kalli sabon sai ya ce inna ma sana'atu hadha li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati na aikata kan domin ku koyi da ni kuma ku san da nake yin sallah saboda ka sallah muhimmancinta ya kai ga ba wahayi aka yi manzan Allah na je da kansa ya ansu baya an su mala'ika jibril ya biyo sa ya karantar da shi ita aikace kowace sallah a lokacin ta na muhtari da na daruri wallahi الحديث الثاني والأربعون عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا رواه حديث.
البخاري ومسلم an samu shi daga ubada dan samit Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah wannan malamai suka ce nafi siha a da a ce mutum zai yi sallah sai a raka a farko bai karanta fatiha ba amma a ta biya karanta to sallar shi ta ita wannan raka'a ce za'il ghain ta a matsayin raka'a ta sahu amma idan sallah ne gaba ɗaya bai karanta fatiha ba to ita ce za a ce an samu nafil wujud mun gani kwata-kwata sallar ba ce ba mutum yana sallar magriba raka abin farko ya karanta fatiha da sura ta ƙarshe sai bai karanta fatiha ba ita wannan raka'ata ita ce raka'atar samu shi yasa aka sanya wannan nafiyin a matsayin nafiyu a siha kun gane liman lam yaqra bi ummil qur'an wanda bai karanta uwa alqur'ani ba yana daga cikin suro a sunayen suratul fatiha ummul qur'an na'am الحديث الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صحيح رواه أحمد وأبو داود wannan hadisi daga abu huraira allah ya kara masa dake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen boka boka shine wanda ke iddia in sanin gaibu kuma da ya je sai gaibu sai bokan ya gaya masa wata magana cewa kaza ne ya faru da kai ko kaza zai faru da kai fa saddaqahu bima yaqul sai ya yarda da abin da bokan ya faɗa to ya kafirce mu abin da Allah ya saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me ma za anzalallahu ala muhammadin alquran ijmalan sannan a keɓe ma an zala ala muhammadu cewa ah, allah ne alimul gaibi wa shahada kenan ya nuna cewa akwai wanda ya san gaibu da kuma a shahada shine alkufru ma an zala ala muhammad wannan wani irin kafirci ne suka ce kufrun a shi ma duna kufrin ah, kafirci ne wanda bai hitar da mutum daga musulunci domin zai tuba idan aka ce annakiru anil milla idan mutum zai da musulunci sai ya sabanta kalmar shahada Uh, manzan Allah ya ce wanda ya je wajen boka lan tuqbal lahu salatu 40 yau ba za a karba sallar sa tsawon kwanaki 40 kun ga yana sallah wato zunubin sa girman sa yayi yawan da babu aikin da zai goge masa wannan zunubin sai yayi kwana 40 sallar sa tana goge wannan zunubin kafin a ci gaba da ƙara masa a cikin ladarsa Allah ya kare mu.
الحديث الرابع والأربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك صحيح رواه الترمذي hadisi daga abla dan umar allah ya kara masa da ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin wanda ya rantse da wani abu wanda ba allah ba, to wannan ya kafirce shi ma wannan kufurun duna kufurin wa ashiraka kuma ya shirka domin da Allah kada ake rantsuwa shi kuma sai ya rantsuwa da wani abu da ba Allah wannan babun yana da fadi a babun tauhidi abu ne mai hadari kwarai a rotu daga Umar yake cewa a rantse da Allah akan ƙarya ya yi sauƙi fiye da rantse da abin da ba Allah ba akan ƙarya domin wancan zunubi ne wannan shi kuma shirka ne Allah ya kare الحديث الخامس والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم
حديث أبو هريرة الله يكار مسدك يا مزا الله صلى الله عليه وسلم يتدكن وند يسمكو الغداء shi yasa hatta abincin da ake cin shi da safe ake ce masa alghada ta gaddaita ta gaddaitu ko ya tahi to wannan gada'in ba kuma irin na bayan gari ya waye ba abinda ake nufi shine mutum ya tayi masallaci tun asuba amma ba zai hito ba sai bayan gari ya yi haske ko kuma har rana ta fito aw raha ko yammaci raha shine ta tun kafin rana ta faɗi ko kuma daga magariba ba zai fito masallaci ba sai isha'i to a wa'annan lokutan ibadan da yi a'addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah zai saka zai tanadar masa masaukai kun ga ba manzilan ba akwai ruwaya manzilan amma sai ta ce nuzulan kenan ba ɗaya ba kawai kullama gada aura duk lokacin da ya wannan asubancin ko kuma wannan yammacin kenan idan mutum ya so a kowace rana zai samu nuzul da sahi da yamma ibada ce wanda mai matukar muhimmanci Allah ya ba mu ikon yin ta الحديث السادس والأربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه مسلم عبد الله بن عمر يروي حديثي yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum ku rika yin sallah a gidanku wannan umarnin amun fin nisa wa khasun fil rijal amun fi nisa gaba ɗaya mata sallah a gida ta fi manzan Allah ya ce walbaitu khair lahuna laukanu ya alamu si sallah a gida shi fa alkhari da a ce sun sani a gidan ma a ɗaki a ɗakin ma a waɗaka shi ya fi wa huwa khasun fi rijal amma a mazaizai yana nufin salawatun nawafil dan hadisai da yawa sun nuna cewa wajibi ne a sallar jama'a wala tattakhidhuha quburan kada ku mai da gidajen ku su kuma makabarta za mu samu mafhumul muwafaqa ashe ba a yin sallah a makabarta kun gane domin ya ce in kuka daina sallah a gida kuma da gidajen ku sun kuma kamar makabarta ke Allah ya kare الحديث السابع والأربعون عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان رواه البخاري ومسلم حديثي daga Abu Qatada Allah ya kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kyakkyawan mafarki kyakkyawan mafarki shine duk abin da in ka waye gari zaka rika jin dadi da ka gansa sai ka ji ina ma da baccin bai kare ba wanda zaka iya ba mutane labari shine ar-ru'ya salihah wanda wannan ɗaya ne daga cikin juzi'i casa'in na annabta domin aisha radiyallahu anha ta ce awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah kyakkyawa mafarki to daga Allah duk abu mai kyau daga Allah yake shi yasa ke da ladabba na daga ciki ka gaya mutanen kirki na daga ciki kai ka fara da cewa Allah ya tabbatar min da abun nan da na gani na daga ciki ka gaya mutanen kirki cewa su maka addu'a Allah ya tabbatar da abun da ka gani a mafarkin wa ru'ya su min shaitan muna mafarki shi kuma daga shaitan yake muna mafarki shi ne duk abinda ba za ka so ganin sa ba abinda ba za ka so faru da kai a rayuwa ba sai ka gansa to daga shaitan yake shi yasa wannan hadisin zai kwantar maka da hankali akan duk abinda ka gani a mafarki ko mummunin sa in ka tun cewa daga shaitan yake to me zai dame ka ko min shaitan shi kuma ladabin sa ba a ce ka gaya ma kowa ba na farko ladabi na biyu idan ka farka kana bangaren dama ka koma bangaren in ka tashi ka farka kana bangaren ka koma bangaren dama na daga cikin ladabinsa an so ka karanta ayatul kursi qul huwa mu'awwadhatayn babu abin da zai faru kuma kada ka baiwa kowa labari na'am الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن العمرو عن عبد الله بن العمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما صحيح رواه أبو داود daga ha- hadisi da abdullahi bin amr ibn al-as yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halasta ga wani mutum ya raba tsakanin mutane guda tsakanin su imma julusan wa imma qu'udan qiyaman wa imma mashiyun Uh, suna zaune ne ba zai shiga tsakiyarsu ba suna tsaye ne ba zai ratsa tsakaninsu ba suna tahiya ne ba zai kutsa tsakaninsu ba a cikin wannan akwai khawarimul muru'a yana babu mutunci a ciki kai kanka matsayinka ya mutuncinka ya zuba sannan kuma ka nuna cewa su inda ka shiga tsakaninsu ba su da matsayi ke so daga wannan abu ne maras kyau shi yasa na daga cikin ladubban majalisi idan ka ga an yi da'ira ka zo ka zauna har sai ta cika sannan sai ka koma baya ku gyara mu je
الحديث التاسع والأربعون نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقام الأق فقام الأقرب بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع صحيح رواه النسائي hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa da yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba yanda muke daukan khutuba ta bambanta da manzan allah ya dauki khutuba a lokacinsa mu so da ake khutuba a sati ranar juma'a sai an shirya kila an rubutu sannan za a zo a yi amma manzan allah duk lokacin da wani abu muhimmi ya taso in kuna bibiya hadisi za ku fahimci haka sun maƙama fa hamidallahu wa asna alaihi Ya ba ce sa'idan min bara ba khutuba shine jawabin muhimmun shine wani bayani mai matukar muhimmanci shi ake ce masa khutuba to manzo Allah ya mana khutuba sai yake cewa inna Allah kataba alaikumul hajja kataba na daga cikin ma'anonin sa farada ko wajaba shine ma'anarsa ana ya wajabta muku aikin haji Uh, Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti ko faqama al-aqrabi na habis wani sahabi ake ce masa aqrabi na habis shi kuma yana da sauyin fahimta sai ya nemi ya jawo aiki sai ce a fi kulle amin ya rasulallah duk shekara za a rika zuwa ya ɗauka kamar yadda allah ya wajabta mana sallah da ake maimaita a kullum kamar yadda ya wajabta mana azumi da ake maimaita duk shekara kamar yadda ya wajabta masu dukiya zakka da suke fitarwa duk shekara to haka nan shi ma aikin hajji yake sai ce lau qultu hala wajabat an fahimta daga nan cewa tambayar bata dace ba eh, tambayar ba ta dace ba shi yasa a je aka ce da'uni ma taraktukum ya riga ya isar da sako shikenan sai kai shigo kun ga law qultu halaw da na ce ida zan wajibi to ba zai fada ba law harfum tina'in imtina ya ki fada saboda damun ba haka ba kun ga alhajju marra aikin haji so daya an wajibi kun gani fa ma za da fahuwa ta tsawo duk abinda mutum ya kara akan zuwan farko ya zamanto nafila sai dai abin damuwa shi ne ya za ka gane cewa aikin hajjin da kai mabrur ne karɓaɓɓe ne shi ne abin damuwa shi yasa idan ka samu wadata to za ka iya ƙara zuwa ba ma za da fahuwa ta tsawo tana iya na farko ka samu wasu mushkiloli wanda za su iya tauye ladar wannan aikin hajjin ko kuma masu sa bai karɓo ba shi yasa in ka samu wadata ka koma in ka samu wadata ka koma ba manzan Allah su ɗaya aikin hajji a rayuwarsa hajjinsu na farko kuma shi ne aikin hajjinsu na bankwana sai na Ab- abubakar a siddiq shi kuma so nawa so biyu amma irin sa abdullahi bin umar ku je ku duba kusan su hamsin yake in gani ba ma za da fahuwa ta fahuwa na الحديث الخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا حسن رواه الترمذي daga abu huraira allah ya kara masa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ada maridan duk wanda ya je gaida mara lafiya jiya mun karanta yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida fa idza mata marida fa udu aw zara akhan lahu fillah ko ya kai ma dan uwansa ziyara filla ba dan tana zuwa ba filla ba dan yana zuwa ba manzo Allah ya ce laysal wasil bil mukafi ba mai sada zumunta bane wanda yake zuwa dan an zo masa ko ya daina zuwa dan ba a zuwa wanda su tare mata a kaka sai gina na shi yasa ba lada na da munadi mai kira zai kira amma yana daga cikin hikimomin Allah sai ya kurantar da kunnuwa ba maki ta zuma wata yara sun dame ta ta sa musu ruwa sun ma tafi su zo su yi wankan basiru ta ce kai wannan wahala ta ce amma akwai lada aka ce ko na ce kware akwai lada sosai shine jihadin ta ce ba mu sani ba shi yasa muke muke surutu da muna ganin lada da ba za mu ce komai to kai ma da kana ji abin da ake faɗa ba za ka ki zuwa ziyara da kana zu kana ji abin da ake faɗa ba za ka ki gaida mara lafiya abu ne mai muhimmanci mai lada sosai aikin da mata suke da shan wahalar yara da tarbiyyar da suke a gida shine jihadin kamar da hadisi ya tabbatar da haka sadaka za a ce masa dibta ka tsarkaka dama inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa taban mushaka tafiyarka ita ma ta tsarkaka alwasail laha ahkamul maqasid kun gani haka almutammimat ita ma tana da wannan hukuncin tabawwa'tu min aljannati manzilan sannan an tara da maka masauki a cikin aljanna ya kamata a ce mutum ya rika kallon hadisan ne ya tara makarsa gidaje da yawa a can gashi mun karanta ɗazu ko da sahi da yamma idan raha au gada ila masjidi adallahu lahu fil jannati nuzulan to nan ma an ce adallahu lahu fil jannati manzilan Allah ya ba mu الحديث الحادي والخمسون عن كلدة بن الحنبل عن كلدة بن حنبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل صحيح رواه أبو داود والترمذي daga kilda dan hanbal Allah ya kara masa dace na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na shiga gare shi bai yi sallama ba sawa'un ko bai san ana yi ba ko kuma ya manta amma Allah ya saka ta faru domin mu samu wannan ilimin sai annabi sai ce ko ma ka ce assalamu alaikum kuma da ladabi ba wulakanci ba cin mutunci ko ma ka ce assalamu alaikum kuma haka ake karantarwa inda faɗa kawai aka za a iya manta amma tun da yanzu zai yi sai aka ce ko ma ka ce assalamu alaikum sannan bayan ka ce sai ka ce adkhulu in shigo tun da aka ce ka nemi izini kenan dole sai an baka izini zaka shiga shi yasa Allah ya ce wa qila lakum irji'u farji'u wa askalakum kuma ba bambanci tsakanin muharrami da wanda ba muharrami ba dan uwa da wanda ba dan uwa ba da da uba mata da mijinta kowanne ya sallama kuma an ce masa ya shigo sai ya shigo ka'ida kenan wannan shine tsarin musulunci kuma an ce maka ka koma kada ka ji damuwa dan Allah ne ba da damar haka ba kowane yanayi ne kake so a ganka a cikin sa kuskure ne ka zo ka ce dole sai ka ga mutum a lokacin da kake son ganin sa a yanayin da yake ciki a wannan lokacin mun gane Allahu a'lam الحديث الثاني والخمسون عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري ومسلم wannan hadisin zamu dauka shi mu sanya shi a cikin arba'in idza kunna fika fala alayka ma fatak min duna wa ifatun fi tawama na daga cikin ifatun fi tawama wannan hadisi na Amr dan Salama shine yazo gaban manzon Allah aka bashi abinci ko san da yara suke komun wadata sai sun nuna yarinta wani lokacin kan abinci ko da na gidansu ya fi daɗi wanda aka ba su shine mai daɗi sai ce ya gula malamai suka ce wannan talatufan lastisar don tausayi ba wai don wulaƙanta ba ya ce samillaha samillaha ya ani kul bismillah ai uzkuru smallah kun gane wa kul biya miki ka ci da hannun damanka wa kul min mali ka ci gabanka ko da kai kaɗai kake cin abinci an fi son ka ci gabanka alama ne na rashin kamun kai kuna cin abinci da ɗan uwanka kana cin gabansa na'am الحديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في السراب حسن رواه الترمذي daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ƙara masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani game da huri a cikin abin sha shi yasa aka rawaito manzo Allah kana musul masataini aw thalath masati manzo Allah yana qurbani ko ka ce tsotsa sai ya fitare ko baya saboda a ilimin likitanci ya tabbatar da iskar da mutum ke horowa ba dauke take da kwayoyin lafiya ba so tare kwayoyin na cuta kaga duk abin da shari'a musulunci ta hana ka zaga akwai hikima A- a- wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba na'am الحديث الرابع والخمسون عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم daga iyad bin himar ba a fassara suna ko Allah ya kara masa daki cewa manzon Allah ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu Allah ya mun wahayi cewa ku rika tawalu tawalu kankan da kai daukan kai ba komai ba amma babu kaskanci tsaka tsakiyar tsakanin kaskantar da kai da girman kai shine tawadu wannan karar hadisin shi zai fassara mana me ake da tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad shi yasa ma a can ayat Allah kace inna Allah la yuhibbul farihin farihin ay al-fakhirin Allah baya son masu alfahari da girman kai wala yabghi ahadun ala ahad kada wani ya zalunci wani duk inda kaga akwai zalunci akwai girman kai duk inda kaga akwai alfahari akwai girman kai shi yasa a hadisin ci da manzon Allah ke cewa ana sayyidu bai- ana sayyidu bai- ana sayyidu waladi adam sai ya ce wala fakhar ni ne shugaban gaba ɗaya 'ya'yan annaba adam kuma na faɗa haka ne a matsayin gaskiya ba alfahari ba shi yasa wasu idan za su faɗi magana irin sai su ce shukuran la fakhran Allah ya sa na san kaza shukuran la fakhran na iya kaza kun ga ni shi ma nau'in nakan da garki yana taimakawa mutum na'am الحديث الخامس والخمسون Mm.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم رواه البخاري ومسلم daga jubair dan wata'im Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah ya ce la dukhulul jannata ba zai shiga aljanna ba wannan la din ta zama to nafiyu mene nafiyul kamal ba zai shiga aljanna kai tsaye ba qati'un mai yankewa wannan shike na karshen hadisin نعم.
sauran abin da yazo idraji ne wal mudarajatu fil hadisi ma atat من بعد ألفاظ رواة min ba da alfazin ruwa ta tasar to yanzu mun kawo ƙarshen alfazin ruwa shi yasa yasa baka ce hadisin ya kare ya'ani qati'u rahim ina nufin mai yanke zumunta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba sada zumunta abu ne mai kyau kamar yadda muka faɗa ba sai mai kawo maka ba kuma yanzu ta yi wahala ko da waya ana sada zumunta Hmm? sannan sada zumunta akwai wanda gwamnati ka bashi da kaji tana da ɗan uwa mai kuɗi a abuja kullum ya ta maka juma'at mubarak da ake mai amfaninsa kawai ka ji alat ko kada ma ya zo Mm? ya turo ma kuɗin ya sa da zumunta sadaka kowa ka lura me ya fi bukata sai ka kai mu. amma wani babba wanda kake girmama ka tashi ka je shi ya fi na'am الحديث السادس والخمسون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه رواه مسلم Uh, hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa dama za Allah yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa Allah kenan imanin ɗayan ku ba zai cika ku nafiyul kamali kenan hmm? hatta yuhibba li jari har sai ya so makwabcinsa ma yuhibbu li nafsi abin da ke so ma kansa akwai wanda ya kama da wannan ko hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi shi yasa suka ce aljar lahu thalathatu huquq هناك جار ذو ثلاثة حقوق وجار ذو حقين وجار ذو حق واحد جاء مقبتي مي حقي uku shine dan uwa makwabci musulmi mai haƙi bi shine musulmi makwabci ko kun ga a huququl muslimi al muslimi sittun san haukan ka akan sa na uku shine mujarradul jar ka makwabci shi ba musulmi ba shi ba dan uwa ba to shi ma duk abin da zai dame shi kada ka so kada ka so shi to ina kuma a ce kai ne kake jawo masa wannan damuwa Allah ya kare الحديث السابع والخمسون عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة صحيح رواه الترمذي daga Abu Darda Allah ya kara masa dake cewa manzon Allah ya ce man radda ana ardi akhi duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa mutunci abu ne mai matukar muhimmanci shi yasa yana cikin daruratu shar'iyya guda biyar wanda wajibi ne dukkanin shugaba ya kare ma mutane kai mutunci ya kai ga inda za a kashe ka wajen kare mutuncin ka kai shahada man qutila duna irdihi fa huwa shay'un to me zai sa kai kuma ka tona ma dan uwanka asiri ko da a ce babu wata lada da aka tanadar mu wanda ya rufa ma dan uwansa asiri a ce kadai a kai ma Allah zai rufa maka asiri ya ishe ka ya sa ka maka rufa maɗan uwa kamar satara man
la yasturu abdun la yasturu abdun abdan fi duniya illa satara wallahu fi al'akhir ko kuma fi duniya wal akhir ko kuma yau mal qiyama so da ka rufa asiri yi ma kai ne ba wai shi wanda ka rufa ma waɗin kaɗai kai ba radda Allahu ala wajhin nar yawm al-qiyamah ba zai ma ga wuta bara na al-qiyamah لا يبام الحديث الثامن والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل صحيح رواه أبو داود daga abu hurera Allah ƙara masa daki ta manzo Allah ya tsine ma idan manzo Allah ya tsine ma wani manzo Allah yana magana a makokon Allah kenan Allah ne ya tsine ma mutum ko arrajula mutum da yalbasu libsatal mar'a wanda yake sa kayan mata malamai suka ce ba sai riga da zani ba hatta kayan shafe-shafe hatta takalmi hatta rangwada ko karaya ko canza murya dukkan su libsatal mar'a haka nan wal mar'ata talbasu libsatar rajul haka nan mace ta sa kayan maza ita ma ta sa kayan maza ko ta riƙa yin aiki na maza ta shiga cikin la'ana domin Allah ya riga raba ya ce inna sa'akum la shatta sadaka me kai mutum kun gane Allah ya kare الحديث التاسع وال- والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا رواه مسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku cinikin zige cinikin zige shine nazo siyan wannan waya kafin fara ciniki sai wani sai ya ce ah wannan waya zaka siya ka aiko ina ta neman ta bata ya kamata a sai mun da ita 3500 sai mai ta sai ya ce 2000 sakamakon zigin da wannan yake cewa ba irin ta ita kai ta rage watan shi ɗaya na neman ta shikenan sai in sauri in biya da na tafi a cire sai a bashi manzon Allah ce kada ku yi haka kuma yana tafiye da albarka kasuwanci dan kasuwa inda ya san illar da wannan ke masa to da ba zai bar shi ba yana zuwa gaba ya ji labarin cewa kudin ta bai kai haka ba zai ƙara dawa shagon ba sau da kayan kasuwa ne ya kamata su fara ya kasu ba wanda ya zo siya ba Allah kare الحديث الستون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري ومسلم daga bara ɗan azib Allah ya ƙara masa daki cewa manzan Allah ya faɗa game da al'ansar sahabbansa kenan ya ce ba mai son su sai mumi alamar imani ne ka ga mutum na son sahabbai wala bi gidhum illa munafiq ba mai kyan su sai munafiki shi yasa ya ce ashidda al kuffar ruhama bainahum ko ya ce duk wanda ke son su shi ma Allah zai so shi ko da wannan aika su wa man abghadahu abghadahu Allah ko da wannan aika ki duk wanda ke kin sa Allah na kin sa Allah ya kare mu. na'am الحديث الحادي والستون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليه السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى رواه البخاري ومسلم daga aisha allah ya kara mata da take cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake aisha ga jibril ne kenan annabi wannan haza wa huwa yara ma la arake domin ya ce haza ga mala'ika jibril ne ya qara'a alayki salam yana ce miki assalamu alaikum sai ta ce wa alaihi sai ban ce wa alaikum ba bata ce wa alaikum ta ce wa alaikum saboda ita la tara ma huwa yara Na'am.
ko ba haka ba wa rahmatullah sanan ta koya mana ya qara'a alayki salam fa ka'anna yaqulu assalamu alaikum ita kuma sai ta ce wa alaikum salam wa rahmatullah kun ga faruddu bi ahsani minha aw rudduha wa huwa yara ma la ara wani yana da cikin fadailu aisha radiyallahu anha na'am الحديث الثاني والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار رواه البخاري ومسلم daga abu huraira allah ya kara masa dake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mun kariya da gangan da gangan da gangan gangancin kala biyu ne. da gangan dan ya burge mutane da gangan dan bai koya ba shi ma ganganci ne domin ba a ce mutum ya zauna ki koya ba kuma ya rika karaswa daga annabi shi yasa malaman uh, usul suke cewa yana daga cikin sharaɗin uh, malami dole ya san nahwu usul faqh domin zaka karanto hadisi ba haka yake ba ka kama annabi ƙarya shi yasa hatta shi kan shi wannan hadisi ana ma annabi ƙarya a cikin sai a ce man kazzaba alayya ana hau da kazzaba da kazzaba ba ɗaya bane wanda ya ɗaya sha an dai man kazzaba kace ko ba haka ba faleta bawa maq'adahu minan nar ya makansa tanadi a masauki a cikin wuta Allah ya kare mu الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صحيح رواه أبو داود daga abdullahi dan amru dan al'as Allah ya kara masa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin sai aka kawo shi munakkar domin mu gane hadisi na da fadi yanzu dukkanin mu na mun kama da juna dukkanin mun sa riguna mun sa hula ko ba haka ba dukkanin ku na kun sa hijabi kun sa niqabi kun ga kun yi kama da wasu mutane to fa huwa minhum to yana tare da su نعم kenan wanda ya kama da mutanen kirki fahuwa menu wanda ya kama da mutanen banza fahuwa menu ba daidai bane kana shiga banza sai ka ci a takwa hahu kuskure ne wannan kun gane Allah ya kare الحديث الرابع والستون عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا sun ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تي فلا تبتئسوا أبدا رواه مسلم
hadisi ya zo daga Abu Sa'id al da Abu Huraira Allah ya kara musu da suke cewa manzon Allah ya ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna wani mai shela zai yi shela sai ya ce lalle za ku sauna cikin koshin lahiya fala tasqamu abadan ba za ku taba ciwo ba har abada ciwo na daga cikin musibu na duniya ka rasa abin da ke maka daɗi wa inna lakum an tahyau fala tamutu an za ku rayu ba mutuwa thumma la yamutuna fiha wa la hayaun wuta ke su kuma aljanna khalidina fiha abada al abadu ma la nihayata lahu abinda ba shi da karshe wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan za ku zauna a matsayin matasa Uh, wanda ke jin daɗin rayuwa shine matashi yaro yawan ya masa daɗi ya masa yawa ba dole ya san sa ba wanda ya tsufa shi kuma jikinsa ya rauni ba dole ya ji daɗin ba shi yasa za a dawo da su urban atraba li ashabi limi mata masu zamanto yan mata kuma sa'annin juna ba uwar gida ba amarya yan aljanna duk sa'annin juna ne ba babba ba karama fala tahrimu abadan babu tsufa har abada wa inna lakum an tan'amu za ku zuna cikin ni'ima me ni'ima shine abin da ke samar da farin ciki da walwal- walwala da jin daɗi fala tabtaisu ba za a taba jarabta ku da wata damuwa ba har abada wannan shine sa aljanna ta yi daɗi kuma wannan shine babbar musibar duniya duk wata musibar duniya in ka in ka koma za ka ga tana cikin waɗannan Allah ya kare الحديث الخامس والستون عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم صحيح رواه الترمذي daga abu umama albahili allah kara masa dakita na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya khutubu yana khutba fi hajjatul wada akin hajji su na bankwana kamar da na faɗa shi kadai ya shekara ta tara bayan hijira ya ce ittaqullah ku ji tsoron allah wa sallu khamsakum ku sallaci salloli guda biyar su ne na farilla na kowace rana wasu mu shaharakum shine na farilla azumin ramadan wa addu zakata amwalikum ga wanda suka mallaki a nisabi kuma ya shekara wa atiyu umara'akum ku yi biyayya ga shugabanninku in ku aikata haka tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangiji ku ne daga cikin wasaya na manzon Allah da yayi a ƙarshen rayuwarsa na'am الحديث السادس والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa daki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai ko as-sa'i taimako ba kawai ya rika shiga gida yana fitowa ba. wanda yake kai dauni shine as-sa'i kun gane ga wani al'armala al'armala ita ce matar da mutunta ya mutu ya bata da yara wal miskin da miskini miskini shine ah, wanda ya rasa gata ta iyaye sannan yake da tawaye a halittarsa wacce za ta hana shi samun dama ya nema na kansa to nan kamar mai jihadi ne don Allah shi yasa Allah ke ta jahidu bi amwalikum wa anfusikum zaka yin jihadi amma ko kura ba zaka yi ba sai ka ciro abin da ke aljihunka ka bayar na'am الحديث السابع والستون عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم وضعت له الملائكة أجنحتها, أجنحتها رضا بما يصنع صحيح رواه ابن ماجه hadisi daga safuwa dan asa Allah ya kara masa da kicin manzon Allah ya ce duk wanda hito neman ilimi amma kun sai innamal a'malu binniyat al'amuru bi maqasidiha shine zai tantance wannan dukkanin mun fito nan amma kila ba kowa ya samu haka Allah ya sa mu mun samu wada'at lahu al-ajnihatu ajnihatiha malaman iya fassara sai ka ce mala'iku za su mishi fareti Hmm? su tsara masa don me ridan bai ma yasna don sun yadda da aikin da ke aikatawa shi yasa ka mutu a hanya zuwa makaranta ko da makaranta kai shahada man kharaj fi talib al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a na'am الحديث الثامن والستون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم daga Aisha Allah ƙara mata da take cewa manzo Allah ya kasance idan iska ta kada sai ya wannan addu'a ce ya Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin da ke cikin ta ina neman tsarin ka daga sharrin ta da sharrin da aka aiko ta da shi ursiyat kenan ita ai sako ce shi yasa ya ce la tasubburi fa innaha mursala wata ruwa fa innaha ma'mura mun gane wa a'udhu billahi min sharriha ina neman tsarin Allah daga sharrin ta wa sharri ma fiya da sharrin da ke cikin ta wa sharri ma ursilat bihi da shirin da aka aikata da shi na'am الحديث التاسع والستون عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال ال- ال- المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف بالحلف الكاذب رواه مسلم daga abu zarni al-ghifari wanda ake ce masa azhadu sahaba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah ba zai musu magana ba ana nufin magana ta rahama نعم fada magana ne ko lallashi shi ma magana ne amma suna da bambanci domin wacce ta ce in minkum illa sayyikallimuhu rabb ko kowa zai ub- magana da ubangijinsa wacce magana ce ta mu'ataba ga masu sabo wannan magana ce ta latufi ga masu masa ladabi da biyayya to Allah ba zai musu magana ba ba zai dube su ba dubi na rahama ai kallo na soyayya kallo ne kallo na harara shi ma kallo ne amma suna da bambanci ko aha wallahi zakin ba zai tsarkake su ba tsarkakewa daga zinubansu sai ya musu azaba akan wannan zinubin kenan Hmm? sannan suna da azaba ali bil hamza mai raɗaɗi sai ya maimaita haka so uku. wannan nau'i na karantar so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka maimaita yana nuna cewa yana da muhimmanci kenan sai ah, Abu Dharr yake cewa khabu wa khasiru aiko sun taɓi wa'annan sun yi asara suwa ya rasulullah sai ya ce al musbilu izarahu wanda ke jan tufafinsa yana tahiya tufafinsa na jan ƙasa wannan ya shafi hukuncin maza ne mata suna su ya ja ƙasa babu lehi sunna ce ma walmannan sai mai gori almanu walmunafiqu sil'atahu da wanda ke ziga kayan kasuwancinsa da a saurin siya bil halifil kadhib da rantsuwa ta ƙarya yace wallahi ni ma haka na samu wallahi ni ma goma na ci sai a sauri a siya to wannan suna da mafi munan yanayi da alkiyama Allah kare الحديث السبعون عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة رواه البخاري ومسلم daga Huzaifa dan Yaman Allah kara masa da yake cewa manzo Allah ce kada ku sha a kofi aniya na zinariya ko azurfa wala ta'kulu fi sihafiha ko fi sihafihima domin da azurfan da zinariya dukkanin su bai halasta a ci abinci a kwanan su ba fa inna halahum fid dunya nasu ne suwa kafirai mushrike a duniya walakum fil akhirah ko kuma naku yana lahira a lahira kenan zamu ci insha Allah wannan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da annabi ce nasa a duniya naku a lahira na farko giya ya ce fa inna lahum fid dunya lakum fil akhirah na biyu alharin ya ce fa inna lahum fid dunya lakum fil akhirah sai wannan al aqlu shuru fi aniyati azab wal fidda amma dan wani ya kudi kace naku na nan namu na can ba daidai ba Allah ya bamu anan ya bamu wanda yake sha can na'am الحديث الحادي والسبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم daga Anas dan Malik khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na manzo Allah ya kasance idan zai shiga ban daki idan aka samu iza ta zo kafin fi'li madi yana fa'idantar da sharadi ko yana fa'idantar da a, irada idza da khala ai idza arada an yadkhul al qala ba sai a shiga ake ba sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al sai Allah yana neman tsarin ka daga shidanu maza wal khaba'is da shidanu mata ko wasu fasarorin amma wannan ce tafi na'am الحديث الثاني والسبعون عن وائل عن عن واعل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة daga waya dan hujjar Allah ya kara masa dake ta nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a kirjinsa wannan shine alwad'u fi salah akwai alwad'u akwai alqabdu haka ko dukkanin su sunnoni ne wannan yana daga cikin salasatul musulul anbiya qabli نعم yana daga ce ce annika na daga ce wad'ul yumna al yusra ala sadr fi salah hatta annabawan da suka kafa annabi suna haka na'am الحديث الثالث والسبعون عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة رواه البخاري ومسلم daga sa'ad dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah ce alkhairin Allah ba zai gushe na samu mutane ba ma damar sun gaggauta bude baki shi yasa mutum ya jinkirta wahala banza ta kuma ba zai burge Allah ba. shi yasa aka ce ko itaciya ne ka samu ka dai kariya zanto ka sa wani abu a bakin ka abinda ake so kenan ba ka koshi ba ka dai kariya azumi kun gani na'am الحديث الرابع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت حسن صحيح رواه الترمذي daga abu huraira allah ya kara masa dake cewa manzan allah ya ce aksiru ku yawata zikiri hazimin lazzat tuno wannan mai gutsar jin daɗin sai daɗi ya kai daɗi an gama shan wahalar rayuwa an yi kuɗi sai a mutu an gama karatu an samu aiki sai a mutu an gama neman siyasa an samu mulki sai a mutu shi ta ce mutuwa duk wani daɗi da kake ce in ka tuno cewa za ka mutu sai ka ji ya tafi. to ka riƙa yawan tuno ta na'am الحديث الخامس والسبعون عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم رواه مسلم daga suleiman dan buraida daga babansa yake cewa manzo Allah ya kasance na kantar da su in sun hita makabarta su rika wannan addu'a suna cewa assalamu alaikum ahlid diyar ya amince Allah ya tabbata gare ku ya ku masu wannan gidajen addiyar ay alqubur kowa yana da gidaje uku malamai suna kiransa a'lam akwai alamur rahim akwai al ko kuma hudu akwai alamul arwah duniya alamul arwah alamul rahimi alamul haya sai kuma alamul barzakhi duniyar ruhi Allah ya halicci arwah din mutunci sai duniyar mahaifa watanni tara sai duniyar rayuwa ta duniya sai duniyar kabari wacce ta fi sauran tsawo ko manzan Allah shekara shi na a duniya 63 amma a kabari fa 1400 da 300 da wani abu kun gane da 390 da bima ko ba haka ba a sannan sai kuma rayuwar lahira ita tafi kowace tsawo tafi dawoma sau da haka shi ya sace musu ahaluttiya na mummina da musulmi mun sa idan almu'min da almuslim suka haɗu guri ɗaya ba matsayinsu da almu'min ya fi almuslim kuma insha Allah za mu zo mu same ku a nan kowa kullu nafsin za a nasu Allah lana wa lakum la'afi na roƙon Allah da mu da ku duk ya fi mana
الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا رواه البخاري ومسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa dake sha manzon Allah ya ce kada ɗayan ku tafiya da takalmi guda ɗaya ko dai ya sa su duka ko ya cire su duka a wannan yana kamala ta hankali da sani ya kamata amma muna da ƙa'ida ad-darurat tubihul mahzurat inda mutum ya ji cewa ɗaya ɗaya da lahiya to mai lafiya sa takalmi mai ciwon kuma ya taka shi
الحديث السابع والسبعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا رواه البخاري ومسلم daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai dubi ba dubi na rahama ko zuwa ga wanda ke jan tufafinsa khuyala yana mai girman kai shi yasa ta almusbil izarahu khuyala wata rana abu hurairah kana rajulan nahifan mutum ne siriri dukkan da yasa suna masa ya zo gaba maza ana rike da zanin sai na ja hankalinsa ya tashi ya ce kada Allah ya zanto ba zai kani sai ya ce lasta min man jarra thawba khuyala ya ce kai baka ce wanda yake jan tufafinsa saboda girman kai sadaka daga ranar gwadawa ranar sa farko kana da wannan uzurin amma ba za ka kara mayarwa ba sai ka je ka dubi tela ya rage ma ko i fitted الحديث الثامن والسبعون عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم daga abu mas'ud al-ansari me yasa ya ce mana al-ansari saboda kada mu dauka abdullahi bin mas'ud al-muhajiri al-makki da ke zuwan ga matashi na al-ansari kun gani ya ce maza Allah ya ce man dalla ala khairi dukkan wanda yana akan alkhairi falahu mislu ajri fa'il yana da kwatankwacin ladar wannan aikin shi yasa ko anan ka tsaya ai ladar maza Allah ba za ta lissaftu ba duk aikin da muke sai annabi ya samu ladar a hasiduhu mut muje الحديث التاسع والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم daga abu huraira allah ya kara masa dake cewa maza allah ce kalmomi guda biyu aibe waɗansu ne zuwa ga allah mai rahama ga sauƙin faɗa a harshe ga nauyi a mizani shi ne ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ana so kai so ɗari da sahi so ɗari da yamma za ka zo ranar kiyama ba wanda ke da lada irin taka sai wanda ya irin wannan ko fiye da haka kamar da wasu hadisan suke nuna na'am الحديث الثمانون عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته رواه البخاري ومسلم Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin dan kaga mutumin banza yana jin daɗin rayuwa ba shi kina cewa Allah na goyon bayansa ya ce hadisin Abu Musa al-Ashari manzon Allah yake cewa lalle Allah yana yin talala ne ga azzalimi shigo shigo ba zurfi yake ga azzalimi ranar da ya kama shi ba abin da zai kubutar da shi inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai tsanani ne Allah ya kare mu الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه البخاري ومسلم daga abdullahi dan amur dan al'as Allah ya kara masa dake cewa manzo Allah ya ce duniyar nan jin daɗi ce wato a cikin ta akwai jin daɗi bai cin karo da addinin sijil mu'min wa jannatul kafir a akwai jin daɗi a cikin ta ko mafi alkhairin jin daɗin duniya shine Allah ya ba mutum matar kirki mai tausayin sa mai son taimakon sa wacce za ta taimaka masa ya ci nasara a rayuwarsa duk abin da Allah ya baka in baka da matar kirki ba za ka ji daɗin sa ana gudu kowa yana sauri ya koma ga iyalinsa kai kuma gaban ka na faɗi Mm, ba ka da aminci na rayuwa ba ka da aminci na dukiya ba ka da aminci ita a kankin kanta ba ta kare maka komai ba ballantana ta kare kanta Allah shi kare الحديث الثاني والثمانون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل رواه البخاري daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa ya kasance karshen magana Annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta mun tuno lokacin ko Allah ya bamu labarin ta sai ya ce hasbi Allahu wa ni'mal Allah ya isa min kuma madalla ya zamanto shine majibinta al'amari na saboda shi na da ilimi ne ya ƙini a kan wannan kalmar sai nan take sai Allah ce mai kulla na rukuni bardan salamun ala ibrahim ba shi kare manzan Allah lokacin da munafikai suka tare za su suka shi alladina qalahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sadaka duk kunci da nufin cutar da kai idan ka ga ta karo ka faɗo wannan kalmar da ya ƙini ba abin da zai faru in ma zai faru da kai zai zo da sauki in ma ya faru Allah zai kawo maka magani zaka warke zaka samu waraka zaka samu sauki na'am الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin rana ta hito daga mafadarta to Allah ya karɓi tubarsa wannan shi suke ce masa i'tibaru ma sai ku Allah ya ma karɓa shi yasa ka shi fi'li madi amma sai tuba ta cika sharɗan nan nata kuma wannan shine a a, rufe karɓan tuba al'am ko je mun kawo malami girgir shine mene al-khas wallahu a'lam الحديث الرابع والثمانون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم daga abdullahi dan abbas allah kara musu yadda yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum musulmi da zai mutu wanda za su tsaye akan gawa su su masa sallah su kai mutane 40 a wata ruwayar sahu uku kun gane a wata ruwayar 30 ko 40 ko 50 ko 60 ha? ba sa yin shirka da Allah tabbas Allah zai ba su cetonsa shi yasa al ibn qayyim ya kawo cikin sababban da suke sa Allah ya gafarta mutum zunubansa sababa guda shida ko da shi bai tuba da kansa ba wannan na daga ciki wanda za su tsayi kan gasa su mashi sallah shi yasa ake sa a sanar da mutane a dan jira a bari a taru sana a magawa sallah na'am الحديث الخامس والثمانون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نحر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه البخاري ومسلم daga jabir dan abdullahi allah ƙara masa dace manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin salloli guda biyar da muke kamar wani mamakon ruwa ne nahrin ghamrin wanda ke cike da ruwa wanda ke gare-gare mai kyau jarin ala babi ahadikum wanda ke gudana ta kofa ɗayan ku kun ga ba sai ya sha wahala ba yaktasir minhu kullu yawmin khamsa marrat yana wanka sau biyar kun ga ba za a ga dauda a cikin sa hatta alwala da kake ya tabbata cewa tsakanin salloli idan ka alwala ya goge zama da ka aikata da wannan gabobin tsakanin wata sallar da wata yana da cikin falololin alwala na الحديث السادس والثمانون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبوا أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق رواه البخاري hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ƙara masa daki ta manzon Allah ya ce idan aka zo aka aje gawa aka yi mata sallah an yanke mana wannan ko sannan mazaizai suka dauke ta akan wuyayensu to idan ta mutumin kirki ce za ta rika ca ku kai ni ku kai ni annabi yana ciki kenan mu ma muna ce kaddimu ne za mu ci haka insha Allah in ku ba ta mutumin kirki ba ce sai ta ce ya wailaha shi wannan shi ake ce masa fa'al idan shari ne kada ka danganta ga kanka aina ta zabu da biya ina za ku kai ta ya sun usauta kulle shai kowa na ci kulle shay'in har makaran na ci ko ba haka ba har mota da aka dauka sai dai dan adam shi ma da zai ji da siya su mu saboda firgita alhamdulillah da ya boye mana wannan kamar da muka faɗa jiya akwai abubuwan da Allah ya kurumta da kunnuwa mu rahmatan lana domin rahama ne Hmm? Allah shi kyauta الحديث السابع والثمانون نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم daga abu huraira allah ya kara masa daki cewa kullum ku riga kallon wanda ke ƙasa da ku na ana nufin a wadata da samun duniya da samun abin nema na duniyan nan kada ku riga kallon wanda ya fi ku in ku kallon wanda ya fi ku ba za ku gode ma allah ba yan hakan shi fi dacewa da kada ku rena ni'imar da allah ya muku kuma diyin da kake kafu wani to tuno da wannan shi kan shi tasliya ne daga cikin hanyoyin da ake bi a gada mu zuciya hakuri allah shi ba mu الحديث الثامن والثمانون عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء صحيح رواه الترمذي daga sa'ad dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa dake cewa manzon Allah ya ce da a ce duniyar nan matsayinta a wajensa ya kai matsayin fuffuken sauro kun ga shi yasa yake mal'unatun ba ta da wata matsayi to da kafiri bai sha ruwa ba kwankwada ɗaya da bai sha ba saboda abin da kake girmama shi abu zaka ba wanda baka so ba saboda ka duniyar nan ba komai bace Allah shi ba mu lafiya الحديث التاسع والثمانون عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صحيح رواه الترمذي daga kawo dan iyaz Allah ya kara masa dake cewa kowace al'umma na da fitinarta muyin fitina wani al'umma ita ce dukiya eh, wani mawaƙi tsakanin dan adam da kuɗi duk gaskiya ya faɗa yanzu da wani zai shigo masallaci ya ce ka amma kun burge ni ga dubu ɗari biyar kai da kake fassara dubu ɗari uku da hamsin kai mai jan baki dubu ɗari da hamsin ku kuma ce Allah ya muku albarka to ba za a ban nan fita ba in ma an ban nan fita gobe ba za a zo ba ko ba haka ba نعم
shi yasa duk wanda ka alaka kuɗi da shi ka gaba ka samu matsala ka girmama shi mutum ne mu je الحديث التسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس رواه البخاري daga ومسلم abu huraira allah ya kara masa daki cewa manzan allah ya ce ba wadata ba ce tarin tarkace assets al'ard abubuwan da suke kawo kuɗi ko tsaba kuɗin abin da ake cin wadata ita ce wadatar zuci za ka iya samun wani albashinsa dubu talatin yana rayuwa tsaka tsaki mai kyau wani albashinsa dubu ɗari amma kullum cin bashi kullum cikin babu kullum ci rayuwa mai kunci sadaka wanda Allah ya bashi wadatar zuci ya bashi arziki Allah ka ba mu الحديث الحادي والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه رواه البخاري ومسلم daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa da domin ana mana tsayuwa da kai annabi yake cewa la an yahtatiba ahadukum huzmata ala zahri wani ya je ya kirare ko itace ko diddiga ya ɗauko a bayan sa ya kawo kasuwa ya siyar a bashi kuɗi shi yafi masa alkhairi fiye da ya je yana roƙon wani kowaye in ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya hana shi Hmm? naka yafi na'am الحديث الثاني والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة رواه البخاري daga abu huraira allah ƙara masa dake cewa lalle za ku takwaɗin shugabanci ga su nan tun daga kansila har shugaban ƙasa kowa ne ma yake a ta kamfin ana kashe kuɗi har wasu rayuwarsu ta ƙare a wannan hanya amma dukkanin su sai sun dana suna ra'a alkiyama shugaba abin tausayi bane laukanu ya alamu na'am الحديث الثالث والتسعون عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري daga jabir dan abdullahi yake cewa manzo Allah kasance idan ranar idi ne ya saba hanya wato hanya da ya je ba ita ke dawo idan akwai yalwa da wadata hanya to ya kamata a yi haka amma in babu shi kenan la wajiba ma al ajiz wala muharrama ma at na'am الحديث الرابع والتسعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم صحيح رواه أبو داود daga dan abbas abdullahi allah ya kara masa da yake cewa manzo allah ce ku rika sanya farare daga cikin tufafi su ne mafi alkhairin tufafi sannan in ai muku mutuwa to kuma mamatan nan likafani da su illa allah ta ji dogaira sai dai in babu na'am الحديث الخامس والتسعون عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري daga huzaifa dan yaman allah ya kara masa da yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya rike makwancinsa da dare ya kwanta amma ba dole sai da dare ba. duk sanda zaka yi bacci zaka yin wannan zikirin sai ya dora hannunsa kasan kunda kukinsa a matsayin fulu Ah, kun gane sai ya ce ya Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah da sunanka nake mutuwa nake kira Allah ya tawaffal anfusa hina mauta ay hina naumiha wallati lam tamut fi manamiha kun ga ya fasara al-maut annau shi suke cewa al-mautu naumatun kubra ko wal mautu naumatun sughra kun gane wani sai qada in ya tashi ta alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yabo ya tabbata ga Allah wanda ya rayan ba mutum mu damu kuma gare shi za mu koma ko da mu wuce na'am الحديث السادس والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم idan ɗayan ku ya tashi daga majalisi sai ya taso to shi ya fi cancanta da wannan gurin kamar yadda muke majalisi na ilimi haka shi ne ai mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe wannan yana da goyon bayan na nasi amma cewa talaka bai tashin talaka bata taso ba ba addini ba ne wannan na'am الحديث السابع والتسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صحيح رواه أبو داود daga abu huraira allah ya kara masa da yake cewa manzo allah ya kasance idan yana son ya tashi daga majalisi kamar yanzu an yi kartu za a tashi sai a yi abin da ake ce mata kafaratul majlis ta ce subhanakallahu tsarki ya tabbata gare ka ya allah bihamdika da yabo a gare ka ashhadu an la ilaha illa anta na shaida ba an bauta bisa cancanta sai ka astaghfiruka ina roƙon gafara ka a tuba idan kana mai tuba a gare ka aka ce duk abin da aka ta a majalisin na sabo za a goge maka bai halarsa bayan mutum ya gama karatu alkur'ani ce sadaqallahu alazim ba amma zai yi wannan kafaratul majlis na'am الحديث الثامن والتسعون نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه daga البخاري abu huraira allah ya kara masa da yake cewa wannan na fassara cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi guda shida ko yake cewa dan ɗayan ku ya atashawa to ya ce alhamdulillah idan ya ce wal yaqul lahu ahu asabi yarhamukallah shine irin wani mazan nan da ba sa zuwa islamiyya ba su zuwa karatu ya haci a ce ce- ce. Ya ce alhamdulillah ta ce rahamukallah ta ce jama'atu nasrul islam ga samu matsala يرحمك الله فإذا قال ويرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم wannan shine wanda ya inganta kamar da na gaya mana ce ko mu karasa sura biyu الحديث التاسع والتسعون عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسه بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a neman tsari shine yu'awuz daga al-isti'aza at-ta'awuz ga ba'du ahli ba'du ahli aka ce suna al-Hasan wal Husayn Na.
jikokinsa su yake musu yamsau biye da heliumna sai ya tofa ya shafa gurare uku ya inganta ana shafa addu'a ga mara lafiya ga yara sai addu'a kwanci duk inda ba nan ba sai kun gano ko Allahumma rabban nas ya Allah ubangiji ma- mutane azhibil ba'asa ka tafi da tsanani ko akwai ko kuma wanda zai iya zuwa ya samu waɗannan yaran nawa washfi ka warka anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka babu waraka sai taka shifa'a la yughadiru saqam waraka da bata barin wata cuta mutum ya da- ya warke tangarar kaman ma bai taba ciwo ba wannan za a iya yin ta ga mara lafiya za ka iya makanka kai ba ba dole sai yara kaɗai ba amma idan yara sun girma a koya musu su da bakin su kai addu'a da kanka yafi na'am الحديث المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر عجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض صحيح رواه أبو داود daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa da su biyu yake cewa manzan allah ya- ya kasance kawala ya ce duk wanda je gaida mara lafiya matukar wannan lam ya hazo ba a jiru ba rashin lafiyar mutuwa ba ne sharaɗin kin domin suna cewa la yugni hadarin min qadari la yugni hadarin min taka tsantsan bai hana kaddara ta faru da mutum kun gane yin riko da sabawa bai hana kaddara ta faru da kai in dai za a mutu dole a mutu ko ma me ake ko ba haka ba sai ya ce masa as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai daraja rabbul ashir azim ubangijin al'arshi sama mai girma an yashi yake warkar da kai so nawa sab'a mirarin so bakwai illa afahu Allah min zalika tabbas zai warke matsalar da ake sama mai yin addu'a da wanda ake mawa manzo Allah ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku yi kuna jin da gaske za a amsa hatta masu cire ajulu ai matsalar da ake sama kenan yace fita ce ba zan fita ba ce ka ji tsoron ce kai ma ka ji tsoron Allah Qur'anin ma baka iya ja ba saboda kai kan ka samu matsala da Allah ko wani kwanaki da muka zo yake cewa in ya san ya dan yi abubuwan da ba daidai ba a satin a islamin shi da an ci aljinu wuta ta ce ku tafi don ya san koya ba zai tasiri ba so daga alaƙa ka da Allah da kuma yadda shi wannan da kake masa addu'a ya yadda shi ke sa wannan addu'a ta yi tasiri a ilimin likitanci suna cewa me yasa yara suke ciwo su warke ba a sani ba saboda ba su yadda ciwo ma suke ba yana daga cikin physiotherapy da ake sai a ce ka ɗauka za ka warke ko ba magani kuma za ka warke kun gani sau daga idan ka je gari mara lafiya ka ce zan maka addu'a jikin kuma ba sai ka ɗaga murya ba tsakaninka da Allah in ya yarda da addu'a za ta yi tasiri kai ma da kake ka da cewa zai warke zai warke da izinin Allah ta'ala Allah ya mana jagora a nan za mu tsaya a wannan darasi namu na yau tambaya ta ƙarshe wani ya ce idan mutum ɗaya ne za a masallama za a ce masa assalamu alaika wasu sun ce idan ka kalli ma'ana za ka yi in larabci kake amma lafuzan shari'a su ake ka faɗa yadda suke assalamu alaika assalamu alaiki assalamu alaikuma assalamu alaikunna kawai assalamu alaikum kuma hata a ma'ana ya fi nuna girmamawa amfani da zamiri na jam'i ya fi nuna girmamawa wallahu ta'ala la wa alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu